to muzakkira fi usulul fiqh yace wa qaulul muallif rahimahullah maganin muallif inji shi al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti fi hadha al-mabhath a cikin wannan mabhath babi kenan kenan tunda shi yana yayi muzakkira ne akan littafin Rawdatun Nazir kenan sai in yace muallif shi yana nufin mi yana nufin mai Rawdatun Nazir mun fahimta qasamun nahya ila thalathati aqsam malamai sun raba hani zuwa gida uku ko sun kasa shi gida uku ko sun rarraba shi gida uku ko ba ka ba sai tsaya bakin nan ya ce to idahu ma'anahu yadda za a bayanin ma'anar shi annal manhiya anhu abinda shari'a ta hana ai ba mu yi wanda ba ko mun yi shi ha da mun yi shi ba eh haka nan ne wancan sati nan da an ka abin ga imma an yakuna nahyu anhu li zatihi tana yi wa abin nan shari'a ta hana shi ne shi karan kansa auli wasfihi alqa'imi bihi ko ko sifar da ta tsayu da shi auli kharijin anhu ko ko saboda wani abu na daga waje an gane ko malam yace zadal ba'dul muhaqqiqina sashen malamai wanda suke tabbatar da matsalolin na ilimi sun ƙara isman rabi'an abu na hudu wa huwa annal manhiya anhu li kharijin anhu qad yakuna fihi jihatun nahyi ghayra munfakka an jihatil amri wa huwa shine annal manhiya anhu abinda shari'a ta hana an gane ko li kharijin anhu saboda wani abu wanda yazo na waje to kad yakunu fihi jihatun nahyi ghayra munfakka an jihatil amri tana yiwa jihar da aka hana shi ba za ta iya rabuwa ba daga inda an kai umurni wa qad takunu munfakkatun anha tana yiwa ta rabu daga gare ta fatakunu arba'atu aqsa kaga nan malam yana son ya ce maka shi malam ya ce kasamu ila salasa ko to malam ya kara maka cewa akwai kismi na hudu amma ba tare da ya nuna maka cewa ba mallan ya rage wani abu shi yasa a ilimi ko da ka gano wani abu kada kai kokarin ka nuna a'a ai na saurari karatun malam wani ya wani abu uku abin nan ba uku na ba hudu na dole sai ka hudu malam wani ha malamai sun ce kaza malamai sun ce kaza ya isa to amma wani shi tun da kai shi ke hararo sai ya ambaci sunanka in baka anniya ba sai hada da ungonku da garinku da kabilanka da yaran da kake magana da shi da ranar da kai wa'azi da gidan tibin da kai wa'azi da kaza da kaza shi ne hada da yawa daga cikin malamai sai su gane kuskuren wani malami ba sai sun faɗi sunan shi ba waɗansu malamai sun ce kaza amma wallahu a'lam ga abin da fito abin da fito a fili yana da kyau mu saba da cewa kamar addinin muke son ya ci gaba ba wai son da muka muka mutane hari ba ina fatan kuna fahimta ta yace to misalin manhiyun anhu li dhatihi ga misali abinda shari'a ta hana shi shi karan kansa ashirku wa zina shirka karan kanta Allah ya hana ta ko ba karan bane ha inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa zina da zina wala taqrabu zina kar ku kusanci zina balle ma ku yi ta saddu dhara'i ne dan ga wani zai ce Allah bai ce ka ai zina ba a'a kusanta ta ma Allah ce ka ai don an kusance ta za a bi za a fada a ciki ko ba ka dan bane akwai wani filosof ina ganin na kasar Najeriya ne yake cewa idan ana magana tsoron Allah ya ce kada a ɗauki karuwa da mallan liman a cikin ɗaki guda a kulli ya ce saboda banna za a yi a dai bar mallan cikin ɗakin shi karuwa cikin ɗakin zai ko ba ka dan bane saboda ya an ka haɗa su banna za ta abu to duk da yake kaga magana ce misali ne ya kawo amma wanga zaka iske akwai nau'i da shedanci tare da wanga abu tunda mi zai hada liman da bi da karo sai daki guda wani nau'i na da shedanci kuna fahimta ta to almuhimmu dai wala taqrabu kakku kusanci zina balle ma mi balle ku yi ta shine saddu dhara'i malaman malike sun kai zancen saddu dhara'i ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat shaytan kakku bi khutuwat shaytan sai a ce kakku bi hanyoyin shaytan a'a khutuwat jam'i ne na khutwa khutwa shine taki taki da zambiya zambiya domin shaytan bai batar da kai lokaci daya sai ya nuna maka abinda an nafila ka daina makruhi kuma kuka aikata babu matsala ana nan kana aikata makruhi kai kaga haram haram kun kuma sai rinka janka sai ya halakar da kai istidraj to shi yasa ai an ka ce la tattabi'u khutuwat shaytan kakku bi hanyoyin shaytan wannan fassara ta yi amma abin da fito a fili kada ku bi taki-taki na shaitan domin ana taka wuri yau da gobe yake zama hanya ko to amma sannu-sannu shaitan yake janka sai ya kai kaga ka aikata banda shi yasa kullun nafila in kana da ikon kai kai balantana a idan ka bar farilla kullun abin da yake makruhi kama da sance shi balantana a je a fada cikin haram wala taqrabu zina shi yasa zuka hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam an rubuta ma dan adam rabon shi na zina la mahala ido suna zina su yi mi kallo baki yana zina ya yi mi wazinan lisan almantik magana sannan kuma hannaye suna zina shi ne mi albatsu kafafuwa suna zina su je inda za a yin zina zuciya tana yin zina ta yi kwaɗayi sannan kuma al'aura ita za ta gaskata matakai-matakai ne na zina shi sai Allah ce a kare su domin in ana kusanta su dan adam in yake inda shawatar rinjaye shi to zaka iske za a yi banda shi sai Allah ce a nisanci zina ba ma wai kada ma a yi zina ba saddu dara'i ne babu ne mai fadi ko kuma cikin littafin usulul fiqh za ku gani littafin fiqh mun fahimci wannan sha'ir ya kawo su guda shidda in ban manta ba nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqa'u daga inda zina take fara nazratun kallu fabtisamatun sai murmushi kidan an gane juna tunda in babu murmushi ai shikenan fa kalamun sai magana magana irin tasu fala takhda'na bil qawli fayatba alladhi fi qalbihi marad shi ko nazratun kallu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna nazratun fabtisamatu sai murmushi to kaga in an juyar da gani babu mazancan mi dan ci ai murmushi fa kalamun sai an ga nazratun fabtisamatun fa salamun sai ai sallama kaga babu sallama tsakanin namiji da mace ai judanya fa kalamun sai ai magana in magana ta dole Allah ce fala takhda'na bil qawli fa kalamun fa maw'idun tunda an dan tattauna ta yi mai murmushi ya mata murmushi kuna lahiya lahiya alimi kenan ya gane ita irin tasu an yi sallama an yi gaisuwa shi ne nan fakalamun fama'idun sai a ɗauki alkawali ko gidansu ko hotel tun da yanzu zinan ba ta zanta wayewa mace tana iya ɗaukar ɗaki a gidansu iyayen tana sanin suna tana zina saboda ita ke ɗaukar gidan nauyin gidan abubuwan da suke faruwa ko kuma yanzu mace ta ba da lambar ta da hotonta a hotel da ɗakin da take in an tashi za a neme ta ko kuma waɗanda suka kware yanzu suna da gidajensu da suke ɗaukar ƙananan 'yan mata suna kai su mai gadi kawai a akwai sai gida wanda an riga an sami shi kayan alatu da jin daɗi da ya samu wanda yake so dama motar shi tana da bakin madibi budewa ɗaya za a yi shiga to waɗannan su ne matakai nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u Allah kai mun sai to zina dai an halatta ta an haramta ta ita karan kanta wa misalul manhiyu anhu liwasfihi alqa'im bihi abinda anka hana shi saboda wata sifa da ta tsayu da shi alhamru ko bin nisbati ila al-iskar giya an hana ta saboda mi saboda tana sawon maye ko ba ka nan bane ha malam yace wa masal lahul muallif bis salati fi halati sukri mai littafi ya bada misali da yin sallah a lokacin mutum yana cikin maye li'anna li'annaha manhiyun anha ita sallah an hana ta li wasfi sukri alqa'imi bil musalli saboda shi mai yin sallah yana dauke da mi yana dauke da sifa ta maye shine alqa'imi bil musalli wa misalul manhiyu anhu li kharijin gairu lazimin an gane ko shine abinda an ka hana shi saboda wani abu na waje amma gairu lazimin ba abu ne wanda ya zan lazimi ba da an ce lazimi abinda ya lazimce shi as-salatu bil harir yin sallah da al-hariri ai ba dole ba su ga sallah da al-hariri ko ko dole wa misalul manhiyun anhu li kharijin lazimin inda al-muallif as-salatu fil makan al-maqsud yin sallah a cikin mi abin nan wurin da aka kwaci wannan hayu ya ƙasar butlan fi talatatin minha shi ko hali in ya zo cikin waɗannan ababen guda uku yana nuna abin nan mi ya lalace ma nuhiya an huli zatihi don abin da an ka hada shi shi karan kanshi don ai magana ta ƙari ko ba karan bane an hana ai shirka to kinan ko yin shirka aikata shirka aiki ne wanda bai da kyau ko ba shi kinan ba awuli wasfil qa'ib bihi ko ko saboda wata wani abu wanda ya tsayu da shi misali an hana ayi sallah an gane ko a lokacin da muke cikin halin maye mutumin da yayi sallah yana cikin halin maye akwai sallah shi babu aw ya ce mi auli kharijin anhu lazimin lahu luzuman gairu mufakkin ko ko abinda ya zamanto ya haɗu da abubuwan iya rarrabuwa da shi ba yadda za a yi a raba su sun tafi tare da juna ina fata an fahimci ni to nan ne ake samun saɓani salatu fil ardil maksuba shin lazimin ne gairu mufakkin ko ko mumfakkin na wasu ce mumfakkin na wasu ce gaira mumfakkin ne ina fata an fice saboda inda za ka yi sallar bai yiwuwa karba shi da mi da sallar wasu musu ce a'a ai umarnin da an kai ma na sallah daban harin da an kai ma na kwace daban kinan bai yiwuwa a hada su ba sani ko mun fahimta ba amma rabi'u na hudu fala yaqtadil butlan to shi wannan bai nuna abubuwa sun lalace abu ya lalace wa huwa ma kana nahyu anhu li kharijin ghairu ghairu lazim shine abin da ya zama to an yi hari gare shi amma li kharijin saboda wani abu waje ba cikin hannun yake ba gairu lazimin wanda bai lazumce shi ba na fata hukunci shi ne cewa kada kaddamna ikhtilafahum fi fikakin jiha mun kawo sabanin malaman usulul fiqh a cikin inda jiha take bambanta malam yace wa qad bayyana sahib maraqis sa'ud mai littafin maraqis sa'ud ya bayyana ba'd al masail allati ikhtalafu fi fikakin jiha fiha inda malamai suke sabani wajen infikakin jiha jiha shin ta rabu ko bata rabu shine infakkat ta balle daga cikin jihar na ko tana tare da shi wa adamihi infikakul jihati ko finfikakil jihati fiha wa adamihi bi qawlihi mithlu salati bil hariri wa dhahabi an gane ko yin sallah da alhariri ko ko da zinari tunda da maza an hana musu ai saka zinari ko aw fi makanil ghasbi an gane ko ko ko wurin da an ka kwaji wal wudu'un qalab ko والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم كما هكذا مجزرة كمان ين صلى أورين دا أنك باشي أنقالي كو نجاكا والوضوء والوضوء نن إنا غني أضفينا أكن صلى دين ين الولاء أورين دا يضمنتو أنقاتيش كما هكذا sai mun diba sharhadin shi can cikin asalin littafin to almuhimmu dai wa ma'atanin da yin sallah a cikin ma'atinul ibil ko ba karan bane ma'atinul ibil wurin da ake ajiye raƙumma ai akwai nasoshi da suka hana wannan ko hadisi ko wa manhajin da kuma hanya at-tariq hanya ta inda ake mutane suke bi suna wucewa ko wa maqbaratin da makabarta ko ko hanya dai wanda mutane suke wuce ba wanda mutunci suke wuce ba da in ba ranar juma'a baka zo kai tsaye tsakiyar hanya kace zaka yin sallah sunan ka gawa ko ba ka nan bane mutum zo tsakiyar kwalta ce zai yin sallah to in ba ranar juma'a ba da mutane suke taro ai ya zan mi ya zan gawa wallahi suna wucewa da kai wa maqbaratin da yin sallah kina a maqbara kanisatin da kuma kanisa wa zi hamimin ko shine ruwa wanda yake mai tsarin zafi alhammam li wujudil ma'il har hammam nan zai hamimi yana nufin wurin da akwai dimi shi na nufin hamma majzaratin da kuma masjara masjara shi ne mafauta inda ake yanka to wal mu'allifu rahimahullah yara anna salata fil amkinati manhiyatu anha batila shi yana ganin duka dan gaura daga ba dai sallah ta baci ba dai ciwon khilafu fiha mashhur sabani yazo na farko sai an tabbatar da cewa in hadisi ya inganta to hanin da an kai dan nan ku saurara ku shi wani zai ce to ai hadisi ya zo kuma ya ce an hana sallah a waɗannan wurare ko ba kana bane to shin hani na haramci na ko ko hani na karhanci na shi yasa kaka ce wani ya saba hadisi kai baka san dalilin shi ba ba wai dai na so saba hadisin bane a'a shin wai shi hanin yana ganin hani ne na haramci ko ka hani ne na karhanci sai an tantance wanne ne daga cikin su tunda akwai karaha akwai mi akwai haramci ina fata an fahimci wadda gabe tutuka insha Allah sai mun sake duba su ko akwai abin da shi mai littafin don yayi sharhin littafin kinan babu wanda fi mu galibi inda ba kuskure zo ba daga dan adam ba a cewa shi bai san littafin ba haka ne kuma haka ba mas'ala ta karshe dake so in kawo to kun ga wannan shine za ku iske ana samun sabani kan saki shari'a ta yi umarni da ai saki ko ba ta umarni ba to kuma ta yi hani wani lokaci da a yi saki ko ba ka rabani mutum ya ce ya saki matar shi so dubu an yarda a talaku marrata saki mi biyu ne to marra kuma da larabci bai yiwa a yi abun da aka ce marra so biyu lokaci ɗaya ba sani ko mun fahimta ba ka ce mace ka sake ta saki biyu babu shi domin marrata ne an ka ce ai marratan ba da marra shi yasa saki wanda babu shakka a cikin shi mutum ya saki mace ce na dawo da ke ta dawo matsayin mi matar sai ce kuma na saki ki ko kuma ce ce wace na sake ki tana tsakan idda tana tsakan mata shi ce na koma na sake ki saki na biyu na koma na sake ki saki na uku to wannan ana iya cewa nan daban-daban yi su sakin ya kare ko ba haka ba to amma mutumin da ya saki matarsa saki dubu sai a ce saki ɗaya ne an fahimce ni wajen ɗan su malamai ma saki babu saki ko guda kusa ko me yasa saboda shari'a ba ta umarce ka ka saki matarka yadda dai ba infikakul jiha shari'a ta baka umarni ka sai matarka amma ba ta bai da baka yi sakin matarka so nawa so dubu suka ce babu wannan saki man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd mutumin da ya saki matar shi tana jinin haila akwai saki ko babu sun ka ce babu domin shari'a ba ta yadda ba kai saki a wannan lokaci bai yiwa ta hada ka kuma ta umarce ka lokaci guda mutumin da ya saki matarsa bayan ta ƙare jini ta yi tsarki sai ya kwanci aure da sai sake ta akwai saki ko babu sun ka ce babu saki saboda an ce fi tsohurin lamya masa hafi shi cikin tsarkin da bai shafe ta ba sai ya shafe ta sai ya sake ta sun ka ce babu saki domin ya saka ma shari'a ina fatan fice ni ita ko shari'a ba ta mai umarni da wannan ba sai ya aikata don haka fahuwar raddun an mayar masa to irin wagga mas'ala ita ta kuke ji ana tattauna a ce an yi sabani wasu suka ce a'a ya sake ta ne shari'a ta da saki amma ya aikata haramun wadanda suka ce in abin shari'a ba ta yadda da shi ba lalle ta yi mai umarni da ya saki amma ba shi irin waɗanda lokuta ba da haka irin wanga saki da ya yi ba ma a shar'ance ke ba da haka shari'a ba ta san da shi ba ban sani ko mun fahimta ba to nan na rikici ke tashi matsaloli ne ga sunan a karance suke sabani ne shi yasa ka kalli meye dalilin da yasa malamai suka yi sabani in an ce jihatul infika mutumin da ya ce ma matar shi na haramta ki shin shari'a ta yadda kace ka haramta matarka ka gani to shi yasa malamai waɗansu sai su ce irin wannan saki ya tabbata amma waɗansu sai su ce to saki dai za a ɗauka saboda za a yi aiki da niyyar ka wannan maganar da ka faɗa ka yi niyyar saki ne sai a ɗauke shi ɗaya ina ba ta an fahimci ni waɗansu kuma su ce a'a in mutum ce ya haramta kamar kan shi mace to uku ne saboda mi saboda tana halaliyar ka bayan da aita zaman to haramun gare ka sai mi sai sakin ya kai uku kenan yanzu ka haramta ba kanka ita koko na sake saki uku sun ribci ina fata ana fahimta ta to irin wannan sabani za ku iske shi sai ka samu mazhaba idan mutum ya ce mu mata ta ya haramta ta mazhaba sai ka samu magana kusan sun kai guda goma sha tara zuwa ashirin da ɗaya na malamai amma shawarar da zan baka a gurguje ka koma cikin wani littafi da ake kira bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da ibn rushd al-hafid ka diba karkashin wannan kuma ka diba cikin adwaul bayan in ban manta ba ina ganin ban sani ba ko cikin suratul tahrim ne akwai maganganu da aka kawo ku bincika ku gani abinda malamai suka ci ina ba za a fahimci to shi yasa da aka ce sayyidina ibn abdullahi ibn umar ya sake matarsa a lokacin tana cikin mi al'ada mi aka ce da shi murhu fal yuraji'uha ka ce dawo da to sai wasu malamai suka to fal yuraji'uha inda ba ta saku ba ai ba za a ce dawo da ita ba ko ba ka nan bane wasu ka ce a'a shin ya dawo da ita a gida ake nufi ko ya dawo da aurenta sannan kuma da sakin yayi ina fata ana fahimta ta da ya kamata ya ce to yanzu saki na kaza ne ina fata an fahimci ni ya kamata ya tambaya da ya saki tashin saki na nawa ne amma ba zai yi wa mun zai ce a dawo da ita bai san saki na ɗaya ne ko na biyu ko na uku mutum da in na uku ne bai dace ce ya dawo da ita mutum da zaman zai za su ko ba haka ba to abin da nake so ba ina son ka ɗauki ra'ayi wane ko wane ko wane ba ina son ka san waɗansu matsaloli an yi saɓani akan su kafin ka zo duniya idan za a tattauna a tattauna da ladabi a ba juna dalilai shi ne kawai abin da ya dace ba dole bane sai ka yarda da abin da ni tafi akan shi in dai an yi sabani ga dalilai ba dole bane sai na tafi akan da amma kada ka dauki ilimi da zafi magana da ta kai magana 16 20 30 ko abin da ya kama da haka ka zo ka dauki ra'ayi guda baka san maganganun da akwai baka san dalilan malamai ba kai ta cin kanka karshe kuma abin ya dawo maka dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zama turi Allah shi wa mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh